أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara muna cikin kitabul azani littafin da ke magana akan hukuncin kiran sallah za mu tashi sabon babi Bismillahir Rahmanir Rahim. باب باب ما يقول إذا سمع المنادي حدثنا عبد الله babu ma yaqulu idza sami almunadi watan babin abinda wanda ya ji mai kiran sallah menene ya kamata ya ce mi zai cewa in ya ji mai kiran sallah to wannan babi abinda zai kunsa kenan mm
حدثنا عبد الله بن يوسف mm قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال mm إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أطاع بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وانا الحديث واتن عبد الله بن يوسف التنيسي يذن تدم انجي امام البخاري قال أخبرنا مالك ya ce imam maliku ya zanta ya ba mu labari an ibn shihabin ya karbo daga ibn shihabin az-zuhri muhammad ibn shihabin az-zuhri an ata ibn yazid al-laifi shi kuma ya ji daga ata ibn yazid al-laifi shi kuma ya ji an abi sa'id al-khudri ya karbo daga abu sa'id al-khudri kaga wannan isnadi daga haqa'iq din shi kaga dai cikin shi akwai tahdisi haddathana akwai kuma akhbarana sannan kuma ga an ana an aba ibn yazid al-lathi an abi sa'id al-khudri kaga tare da abubuwa guda uku sannan sai ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce idza sami'tumun nidaa in kun ji kiran sallah faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin ku faɗi irin misalin abinda mai kiran sallah yake faɗi mai kiran sallah ce Allahu akbar sai kuma ku ce Allahu akbar Allahu akbar in ji mai kiran sallah kuma ku maimaita irin abin da ya faɗi shine faqulu mithla ma yaqulu mu'adhdhin daidai nan gurin ba addu'a ake ba ba addu'a ake ba in magana addu'a sai bayan an gama amma nan abin da ake so abin da ya ce shi za ka cewa ya ce allahu akbar ka ce allahu akbar ashadu allah ilaha illallah ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka ce ashadu anna muhammadar rasulullah to shi ne faƙulu mithla ma ƙulul mu'addinu to wannan kamar yadda malamai suka yi maganganu da yawa akan cewa in ana kiran sallah ba a magana sannan kuma kamar da za mu ji babi ma ya mishi musamman sannan kuma wannan umarni manzo Allah ya ce fa qulu ba umarni bane to umarnin mene yaya malamai ke fahimta shi don umarni kala kala ne umarni akwai amru ijabin akwai amru ibahatin akwai amru nadibin akwai amru irshadin duk waɗannan amuru-amuru ne siga ce ta umarni amma umarnin mai ƙarin shi akwai na dole akwai na ibaha kamar da yake cewa fakulu wa shirabu hatta ya tabayyana lakumul khaitul abiyadu min alkhaitul aswad min alfajr Allah ce ku ci ku sha haka murnin ku ci ku sha har dai watan alfijir hudu to sai aka ce to yanzu nan dole ne mutum ya ta ci ya ta sha a ba dole bane sunan shi amru ibahatin wai an halatta maka tun daga ranar faduwa rana lokacin da rana ta fadi ya ce sun ma'atin siyama ilan laili ba sun ma'atin siyama ilan laili da rana ta fadi za a cika an cika azumi kenan to tun daga faduwa ranar nan har alfijiri ya hudo kuna da damar ku ci ku sha to amma wani sai aka ce ku ci ku sha nan ana nufin kuna da damar ku ci ku sha kaga amru ibahatin kenan akwai amru ijabin na dole imus salata wa atu zakata da sauransu wannan dole ne akwai amru irshadin in za ku yi ciniki ko bashi ya shiga tsakaninku to ku sanya katib mai rubutu tsakaninku aka ce shawara ce ake bayarwa wannan to da sauransu dai saboda haka wasu na ganin duk wannan amru ijabin ne imam malik da imam shafi'i da imam ahmad da jamhurul fuqaha suna ganin al'amru fi hadha al-babi ala al-istihbabi duna al-wujubi kaji abin da suke dauka su wannan malamai imam ahmad da imam shafi'i da jamhurul fuqaha da ahmad ibn hanbal sun tafi akan cewa fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhinu wannan mustahabbi ne saka in baka yi wannan ba hikayar kiran sallah baka ba wajibi ba amma da lada mai ta kucce maka eh kuma shine imamu tahawi ya nema imamu nawawi yace an so kaga shi ma shafi'i ne yace an so wannan hikayat zancen mai kiran sallah duk yake fadi kaga maka fadi hakan eh amma yace ga wanda li kulli man sami'ahu min mutadahhirin wanda ya ji mai tsarki ne mai hadisi ne bai da tsarki mai janaba ce mai haiba ce da sauransu saboda ni saboda afkaru ne askaru ne don haka ba shi zikiri bai da alaka da cewa sai kana da alwala to aka ce kuma kada ya zamo daga cikin abubuwan da za su hana shi hikaya kiran sallar su kuma kada ya zamo a cikin makewayi kada ya zamo yana saduwa da iyali da sauransu kai ya zamo cikin sallar farilla a nafila wannan akwai sabani wasu sun ce ko na cikin nafila yana iya hikaya kiran sallah na? a ana musanya shi da haukala la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ko illa billahi al-azim shi ake musanyawa da watan hayya ala hayya ala hayya ala salatina to ana mai ana musanya ta da haukala haukala shine la haula wala quwwata to
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن ابراهيم بن حارث قال حدثني عيسى عيسى بن طلحة انه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام أن يحيى أم محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني إيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله وأن الحديث إمام البخاري يجي معاذ بن فضالة يا غنت الدم يجي حدثنا هشام يجي هشام يا غنت الدم أن يحيى أن يحيى يا كركو دغا يحيى أم محمد بن إبراهيم بن الحارث يا كركو دغا محمد بن إبراهيم بن الحارث المدني امم shi kuma yace qala haddathani isa ibn talha yace isa ibn talha ya zantar da ni annahu sami'a muawiyata yawman haqiqa ya ji muawiya a wata rana fa qala mithluhu an yi kiran sallah sai ya maimaita mithlahu kwatankwacin abinda mai kiran sallah ke faɗi shine faqala mithlahu faqala mithla ma yaqulu almu'adhdhin kenan sai faɗi irin kwatankwacin abinda mai kiran sallah yake faɗi kamar yadda manzo Allah ya umarni kenan faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin amma tun daga farkon kiran sallah har ya zuwa ƙarshen shi yace a tun dai daga farko shi ila qaulihi har ya zuwa zancen mai kiran sallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to nan ne naji muawiya ya maimaita wa ashhadu anna muhammadar rasulullah eh sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kaga mudabaka da tarjama watan yana tawdihi bayanin ibhami na ma yaqulu idza sami al-mu'adhdhin ba duka ba ko da yace watan babu ma yaqulu idza sami al-munadi ko babin abin da yake fadi in ya ji mai kiran sallah wasu ce munadiya su bashi hakkin shi saboda manqusi ne mankusi watan ana masa nasba ƙarar tana hitowa amma halin rafa da halin jarra sai ka ce ra'aitul qadi ja alqadi marartu bil qadi amma halin nasba sai a ce ra'aitul qadiya ra'aitul qadiya mankusi shine ma akhiruhu ya lazima makasurun ma qablaha suna wanda an watan manqusi shine sunan da adda ya karshe kuma lazima ce duk juyin duniyar gada za a tana nan tana nan lazima kenan eh ba wani lungu da za a shiga a ce yau an cire ta a to ita ce lazima sannan kuma harfin da ke bi mai maksuri ne makasuri ne kaga dadun din na qadi makasuri ne da'i rami da sauransu hadi an gane duk waɗannan makasurai ne harfin da ke bi mai makasuri ne to shi an mankosi ma'afiruhu alifun lazima ya'un lazima makasurun ma qablaha to wannan halin raf'a da halin jarra watan duka damma da kasra ba su bayyana kwata-kwata duk ƙadara su ake ja alƙadi mararci bil ƙadi amma halin nan sai a ce ra'aitul ƙadiya ra'aitul ƙadiya ajibu da'iyan lai ajibu da'iyan lai ba a ce ajibu da'in lai ya ji ajibu da'iyan lai to ƙwari shi ne sai ce to kaga ya yi bayani cewa a abinda gwargwado abinda yake faɗi kaga wancan riwaya sai ta yi bayanin gwargwado abinda ake faɗi ita ce wannan riwaya ta asarin mu'awiya cewa ga gwargwado abinda yake faɗi daga fara kiran sallan nan zuwa wa ashadu anna muhammadar rasulullah anna muhammadar rasulullah to shine yake maimaitawa kaga kenan can hayya ala salah hayya ala falah wannan ba maimaita shi yake ba تو
حدثنا اسحاق بن راهويه قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه قال يحيى وحدثني بعد إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول
حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام أن يحيى نحوه وانا الحديث إمام البخاري حدثنا إسحاق بن راهويه يتي إسحاق بن راهويه يا زن تدم هو إنا هو إنا سور النسوهي بروايه إمام البخاري بيتي إسحاق بن راهويه سيادة غناشي سيدي حدثنا إسحاقون حدثنا إسحاق إسحاق يا زن تدمو أما نن الرويت ياتي إسحاق ابن راهوي ودا ما راهوي ابن راهوي إني قال حدثنا وهب بن جرير يتي وهب بن جرير يا زن تدمو قال يتي حدثنا هشام هشام يا زن تدمو أن يحيى يا كربو دغ يحيى يتي أن أبيه يا نحوه يا كربو مثالين شي an yahya nahwahu kwatankwacin wannan hadisi da ya gabata wannan da muka gabatar da shi na bayani akan watan abinda mu'awiya yake maimaitawa na kiran sallah shine sake kawo shi ta wata riwaya ta kan isaq ibn rahwayi ta kan wahab ibn jarir ta kan hisham ta kan yahya nahwahu kwatankwacin shi ala yahya imamu yahya ce wa haddathani ba'd ikhwanina sashen ‘yan uwanmu sun zantar da ni annahu ƙala haƙiƙa ya ce, lamma ƙala hayya ala sala shi mu'awiya kenan ya ce, lamma ƙala hayya ala sala ku yi gaugawa zuwa sallah, ku yi sauri zuwa sallah, da mai kiran sallah faɗi haka, ƙala sai mu'awiya ya ce, ƙala sai mu'awiya ya ce, wannan kaga watan lamiri zai kuma mu'awiya. kala din ta wace ce ta muawiya ce dan shi ake magana kan shi sai ce la haula wala quwwata illa billahi shine abinda ake cewa in an ci hayya ala sala sai ce wa qala sai muawiya yace lokacin da ya fadi la haula wala quwwata illa billahi da yayi hay fadar mai kiran sallah hayya ala sala to sai yace hakaza sami'na nabiyyakum yaqulu haka muka ji annabinmu annabinku ya ƙulu yana cewa wannan annabin dai da kuka yi imani da shi wanda kowa da shi ya imani to daga bakin shi muka ji daga bakin shi muka ji mu ma ba istihadinmu ba ne ba tunaninmu ba ne daga sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi sallam muka ji in ji mu'awiya to
babu nidai inda babu du'a inda nidai babu du'a'i inda nida'i wannan babi yana magana akan hukuncin addu'a inda nida'i bayan an gama daidai ana gama kiran sallah kada a ce inda nida'i ana kiran sallah ana kiran sallah abinda ake so hikaya kai hikaya ta kai addu'a kai hikaya kiran sallah shi suna ta taho da shi amma addu'a bari sai ya ƙare ladan ya ƙare yana ƙarewa kai addu'a nan kuma yana daga cin wurare masu ijaba
حدثنا علي بن أياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته أنت له شفاعتي يوم القيامة
حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الو... آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وأدته حلت له شفاعتي يوم القيامة إمام البخاري حدثنا علي بن عياش علي بن عياش يا ذا انتدم علي بن عياش يا ذا انتدم شي علي بن عياش إنن يا وفاتي هجرتنا da shekara 219 yana daga cikin manya-manyan malaman bukhari yana daga cikin manya-manyan shukul bukhari ko malaman bukhari din kama hawan hawa ne to shi ali ibn ayyashin din nan yana daga cikin manya-manyan malaman bukhari to shi ne yake cewa ƙara haddasa shu'aib ibn abi hamza shu'aib ibn abi hamza ya zantar da mu in yi shi ali ibn ayyashin ba an muhammad ibn al-munkadir ya karɓo daga muhammad ibn al-munkadir shi kuma muhammad ibn munkadir yana daga cikin malamin imam malik yana daga cikin malaman imam maliku na hadisi waɗanda yake karɓar hadisi daga gare su kuma aka ce yana daga cikin waɗanda kowa ya karɓa ga kowa muhammad ibn munkadir imam maliku ya karɓa gare shi sannan shi ma muhammad ibn munkadir ya karɓa daga imam maliku to عن جابر بن عبد الله كرقود جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم يأتي شي محمد من كدر تابعين shi kuma imam maliku tabi'u tabi'ina ne imam maliku bai ga sahabi ba ya dai ga waɗanda suka ga sahabbai ya ga tabi'ai amma su shi muhammadu bin munkadir ya ga watan sahabbai gashi ya karba daga jabir dan abdullahi al-ansari abinda yake cewa annar rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam qala haqiqa man Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce man qala hina yasma'u nidaa duk wanda yayi wannan addu'a lokacin da yaji kiran sallah yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma ya ubangijin wannan watan addu'a wadda take at-tamma wadda take cikakka domin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to wannan kira ne wanda yake cikakke shine kira na tauhidi abinda yasa ya zama kira cikakke shine kira na tauhidi shine kiran da dukkan annabawa akan shi Allah ya aiko su duk annabi zaka je yana cewa ubudullahi wala tushriku bi shay'a wa ubudullahi wala tushriku bi shay'a ku bauta ma Allah kada ku yi ma Allah tarayya daka kalmar tauhidi ita ce cikakkar kalma kalmar shirka kalmar bautar wani Allah naqisa ce tauyayya ce da aka sai aka sifanta wannan aka ci attamma an sifanta ta da cika domin cewa dauke take da tauhidi ita ce la ilaha illallah sannan wassalatil qa'ima kuma ya ubangijin wannan sallah wadda ta dindindin shine qa'ima tabbatatta ta dindindin babu ranar da za a aiko ta shari'a ta nusarta don haka ta zama permanent wai sallah famana shine ma'ana qa'ima sallah ta dindindin wadda ba wata shari'a da za ta canza ta ba wata ba wata aya da za a aiko ta nusa ta yi nusarta a ce yanzu an bar sallah ko an bar sallah yadda take yanzu an canza ta duk babu yadda take manzo Allah sallallahu alaihi ya koyar da ita haka take ila yawmil qiyama za ka aka ce mata alqa'ima ati muhammadan alwasilata wal fadila ya ubangiji ka ba ati din bi ma'ana a'ti ka ba muhammadan shugaban mu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam alwasilata wal fadila wasila tsanin saduwa ka bashi makamin tsanin saduwa ya zamo tsanin saduwa kowa zuwa gare ka alwasila walfadila malamai sun yi bayani irin su imam al-qadi iyal sun yi bayani akan menene wasila dinnan wasilan nan suka ce shafa'atul uzma ita ce wasila kamun kafar da annabawa za su yi da manzon Allah sallallahu ta'ala sallam sun yi tawassuli da manzon Allah wasila kenan a lokacin da kowanne annabi ya ce bai iyawa ba matsayinsa ba ne ta kan shi yake yi yana gudun a mai ta taso yana da wani abun da ya yi yana gudun Allah ya mai ta taso kan wannan abin a yi ta tahiya a yi ta tahiya har a tuke da sinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha magana ceto nawa ne magana ceto nawa ne aka ceto shine wasila aka ce shine wasila don haka a wajen magana imam malik shin o wasilatu ko wasilatu ka abi o wasilatu abika adama akwai daga cikin malaman hadisi da suka fassara shi akan haka cewa wasu ce tawassulin da annabi adamu yayi da manzon Allah ranar da ya ce ta ce shine ma'anar huwa wasilatu ko wasilatu abika adama sannan wasu ka ce ma'anar shi wasilatu ko wasilatu abika adam shine wanda za ta kake kowa da adamu da man dunahu wanda ke bayan adamu sai sun yi kamun kafa da shi a wajen Allah ranar tashi alkiyama sannan Allah ya bibe su da kai da babanka adamu duk sai kun yi kamun kafa da shi ranar tashi alkiyama Allah zai dibe ku kaga duk wanda dai aka faɗi ya tabbata kowanne ne wal fadila sannan kuma ka ba annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam alfadila imam tahawi ya kawo watan alwasila din nan yace shafa'a ce shafa'a ce ya kawo hadisin abu dawud da nasa'i wanda shi imam tahawi din ya kawo shi yace walafzuhu fa innaha manzilatun fil janna yace manzilatun fil janna wata daraja ce a can cikin aljanna wani matsayi ne can a cikin aljanna don haka da manzilatu da manzilu duk ɗaya ne sannan wal fadila da kuma fadila ita kuma daraja ce abinda ake nufi da fadila fifiko darajar manzan Allah akan dukkan halitta ka ba manzan Allah wata darajar da ya fifici dukkan halitta gaba ke da shine al-fadila darajar da ta kere ta zarce dukkan halitta gaba ke da sannan wa ba'athu kata da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam akan matsayi wanda yake abin yabo shi ma matsayi abin yabo an yi maganganu da yawa akan shi wasu sun ci al-shifatul usmani shi ma matsayi abin yabo shine ashifatul uzma za a yi kamun kafa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka aran nan kowa sai ya ce ma manzan Allah ya gode matsayi ne wanda za a gode masa wanda na farko da na ƙarshe za su gode masa domin ba dan da ya sa baki ba za a ci gaba da zama ba a san rana ba ba a san lokaci ba amma sa bakin da yayi Allah tabaraka wa ta'ala ce to shikenan a dauko sikilai ay au yan aljanna su tafi aljanna Allah ya sa da mu yan wuta su tafi wuta Allah ya kiyashe mu to sai da manzon Allah ya sa baki to wannan shine al-maqamul mahmud domin da ƙarshe kowa sai ya ce ya gode to allazi wa'atahu wannan da kai alƙawalin zaka ba da shi domin ya ce asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda asa din nan saboda asa ta alqur'ani tana da bambanci da asa ta harshen larabci a cikin maganganun larabawa ko a cikin wasu littattafai daban asa takan zo da kauna da fata da sauransu amma ta alqur'ani tana zuwa da tabbaci ne shine asa an yi asaka rabbuka maqaman mahmuda lalle ubangijinka zai ta da kai a matsayi abin yabo a matsayi abin yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yi wannan addu'a hallat lahu shafa'ati cetona ya tabbata gare shi cetona ya wajaba gare shi cetona ya tabbata halla ya sauka halla ya tabbata to باب الاستفهام في الاذان باب الاستهام في الاذان وقت شيء an sami minti goma ko kuma akwai littafi uku ta ba komai sai mu tsaya
kamar ruwayar da aka kari a kan rajistar rabi'a eh wa darajatar rafi'a eh ita ma akwai ta wa darajatar rafi'a akwai ta shine wa ba'athul maqam al-mahmud alladhi wa'atta eh akwai wa darajatar rafi'a wasu ma sun ruwaita wa darajatar aliyatar rafi'a Mm, akwai al-aliya ar-rafi'a Mm. innaka la tu ita ce waccan riwaya ita ma akwai ta da innaka la tukhliful mi'ad Mm. dukkan su sun tabbata Mhm. Mm. Mm? eh wasu ce ana cewa masha Allah la quwwata amma dai watan la ha- ha- hauqala abin eh hauqala shine zancen da yafi karfi la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim eh wasu daidai na zance masha Allah wala quwwata illa billah annabi hayya ala salat hayya ala falaq wasu la haula wala quwwata illa billah amma wasu sun ce duka gabaki daya da hayya ala salat da hayya ala falah watan la haula wala quwwata illa billah haka duk wanda aka yi fawasi'un halal ne